الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a kamar da muka saba za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai girma mai albarka a kofar gidan mai girma hakimin nan ba a jiya mun ga inda allah madaukakin sarki ya yi bayani akan cewa tsakanin musulmi da mushrikai idan an kulla alkawari sai suka zama sun warware alkawarin bayan an kulla yarjejeniya suka zo suna suka suka zama suna suna suka a addininku don haka allah madaukakin sarki sai ba da iko a yake su kuma ya ce kar a ji tsoron yakan nasu to saboda haka wannan aya a cikin suratul tauba aya ta goma sha biyu a kanta muka kwana yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta goma sha uku ko bismillah al-rahman sai karanta mana katiluhum
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم
Allah madaukakin sarki ce katiluhum kada ku ji tsoro ku yaƙe su yu'adhibuhumullahu bi'aydikum Allah madaukakin sarki zai azabtar da su ta hannunku wa yukhzihim Allah madaukakin sarki zai kunyatar da su wa yansurukum alaihim kuma Allah zai taimake ku a kansu wa yashfi sudura qaumin mu'minina kuma Allah madaukakin sarki zai yaye damuwa da cuta da matsala da take cikin zuciyar mutane wadda suke masu imani wato kenan Allah ba da kuke suke ce kar ku ji tsoron kafirai a ci gaba da yaki a yake su sannan kun yake su nan Allah zai taimaka muku a kansu zai kunyatar da su zai kuma azabtar da ku zai azabtar da su ta hannunku saboda a lokacin da ake yakin na kaga asara da yawa za ta same su ta rayuka asara da yawa za ta same su ta dukiya asara za ta same su da yawa ta lokaci da lafiya da sauran irin wa'annan abubuwan duka Allah ba da kwaki zaki yayi amfani da ku wajen azabtar da su ne a cikin irin wannan yanayin nasu sannan Allah yayi alkawari zai taimaka muku abinda aka kashe muku naku shahidai ne don haka su ba a tsarar su ba Allah mara kuki sarki ya karbi shahada su abinda kuka rasa na dukiya kuma a babin ibtila'i yake su ne idan sun rasa duniya suka yi asara ɗungurungun haka in suka raka rayukansu sun yi asara ɗungurungun ta haka shi ne Allah maɗauki suke cewa su za su yi hasara sannan daga ƙarshe idan Allah ya taimaka muku kuma damuwar da take cikin zuciyar mutane muminin Allah zai yaye ta haushin da suke ji wannan malaman tafsiri suka ce ta sauka a matan ne a duk inda musulmi da arna aka yaki Allah madaukakin sarki yakan sa damuwar da take cikin zuciyar mumini ta yaye saboda nasarar da Allah zai ba su amma Abdullahi dan Abbas yake cewa a'a wannan fadin Allah da yake cewa wa yashfi sudura qawmin mu'minina ta sauka akan kuza ne saboda ai su ne banu bakar suka yake su da daddare tare da taimakon mutanen makka aka kashe musu mutane sun kai wajen goma amma daga baya da allah madaukakin sarki ya taimaka sai ya zama ita kanta makkan dole ta yi sakammin ta miƙa wuya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka banu bakar kaga ba su da mahalli kina a lirami da haka yanzu ku za'a su ne maɗaukaka su ne kuma wato kenan haushin da yake cikin zuciyarsu yanzu Allah maɗaukakin sarki a yayi musu to mu je
أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون
Allah madaukaki zaki yace a masiftum yanzu wai ku musulmi kuna zaton an tutura ku za a kyale ku haka sakakakaka kawai babu doka babu oda babu tsari haka zai yiwu shikenan kawai kowa in yace yayi imani shikenan sai a rabu da shi a zuwa masa da shi musulmi ne mu'mini ne da sauransu wala ma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum alhali Allah bai tantance wanda suke masu jihadi a cikin ku ba Allah zai kawo wata kadiya dole ne wanda za ta sa dole sai an yaki to wannan yakin da za a yi ta nan ne Allah zai tantance masu imani a cikin ku wala me take bin dole lahi wala rasulihi wala almu'minina walija ashe Allah madaukakin sarki zai kyale ku bai cire duk wani abu da yake cikin zuciyarku na sabanin Allah ko sabanin manzanninsa ko kuma manzansa ko kuma sabanin muminai ba alwalija yana nufin alfi'a wasu jama'a wanda suke gefe yanzu misali ga mu muna muminai ga wayace suna arna za ka samu cewa a cikin arna akwai wanda kai kake daɗi da shi kake daɗi da shi don haka duk da yana arne ba ka sawa taba su duk da suna kafirai ba ku sawa taba su to wayancan sun zama walija duk wani mutumin da sabanin Allah madaukaki sarki ko manzansa ko muminai sai Allah ya cire shi a cikin zuciyarku da zarar za a yi yaki tsakani ka ga babu sani ba sabo a tsakani ko saboda haka sai Allah ya sa a cikin zuciyanku za ku iya zuwa ku yaƙi wayannan mutanen duk da cewa akwai wani daɗi da kike tsakanin to shine sai yake Allah mai ɗaukaki take ce ba zai kyale ku ba har sai ya san suwaye za su jihadi waye kuma wata dangantaka a cikin arna akwai babansa a cikin arna akwai ƴan baffansa ko akwai ƴan uwansa ko akwai ƴaƴansa ko akwai abokanansa ko abokanan hulɗar kasuwanci duka sai ya cire su ya zama Allah da manzansa su sa a gabansa shine abin da wannan ayan wata kenan take nufi wannan yana daga cikin dalilan da a lokacin da aka je yakin badar wata rana abdurrahman bin abubakar da gidan sayi na abokan da bashi labarai ce lokacin da aka je yakin badar wallahi ya kai sau uku gana zuwa min daidai in sare ka shi lokacin yana bangaren kafirai sai na abubakar yana bangaren mumini kuma ana gwamsawa sai sai na abubakar zama sa daidai ya sare kuma ubansa ne sai ya kauce ba zai sare shi ba sai ke ba sai na abubakar labari sai ce wallahi da ni ne ka zo min daidai na rantsi da Allah na fille ka an gama fille ka zan yi dan zane na cikin sai ce fille ka zan yi a lokacin da aka yi yakin badar sun yaki kafirai mutanen makka ne su ma kuma mutanen makka ne tare da mutanen madina kasan dole yan uwa ne amma Allah ya cire wannan walija din da take tsakanin su a cikin zukatansu sai da ya zama kawai musulmi musulmi ne wanda ba musulmi ba musulmi bane a cikin wanda suka zo yakin ai akwai har babban annabi sallallahu alaihi wasallam abbas ko yana daga ciki wanda ma aka kama aka ba ka daure shi da sarka aka kawo shi madina yana baffan annabi sallallahu alaihi wasallam tunda yana bangaren wato kenan kafire so daga mutanen makka a mutanen madina musamman wanda suka hijira daga makka suka dawo madina sun nuna wa Allah da ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam cewa sun hakura da komai kawai da addini suke so ta haka Allah bai kuke kici ai dama ba zan kyale ku ba sai na cire wannan walija da take tsaka a cikin zukatan ku wanda ba ta Allah ba ba ta manzon sa ba mun gane wannan shine ce amma sai tun an tutara ku kuna tsammanin za a kyale ku ne wala ma ya alimillahu alladhina jahadu minkum ai sai har Allah ya san wanda suka jihadi a cikin ku wala yattakizu min dunillahi wala rasulihi wala mu'minina walija ya zama ba su da wani walija wasu jama'a na gefe wanda za su dauka a cikin zuciyarsu suna amfani da su suna ba su kariya ko ma bayan Allah da manzansa da kuma mu'minai yan uwansu Allah da manzansa da mu'minai yan uwansu kawai su ne wallahu lalle tabbas Allah madaukakin sarki kabirun bi mata maluna yana mai ba da labari ai ma'ana kwararre ne ya san duk abin da kuke aiwatarwa sadaka da wanda yake har yanzu yana da wasu a cikin zuciyarsa da wanda kuma a shi yanzu kawai Allah da mazarsa da mu'minai kawai Allah ba da kuke saki duk ya san kowanne zai iya kuma bada wata kinan labari akan wannan ma kana lil mushrikin
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك عبدت أعمالهم وفي النار هم خالدون
Allah madaukakin sarki ce ma kana lil mushrikina ay ya'muru masajidallahi ba zai taba yiwa a ce mushrikai sune za su suna raye masallatan Allah ba zai yiwa haka wannan masallacin na Allah madaukakin sarki inda muke sallah muke ibada a ce kuma mu'mini ne mushrikai ne za su raya su ba zai yiwu ba ko ba zai taba yiwa ba ma kana lil mushrikina ay ya'muru masajidallahi ai ma'ana bai dace a ce mushrikai ne za su raya masallacin Allah ba da wakil sarki ba don haka wa zai raya masallacin Allah kaga sai dai mumine kenan bai kamata a ce su za su raya ba shahidi na alamu zai bil kufur alhali su da kansu sun yi ma kansu shaidan su kafirai ne su sun yadda su su kafirai ne kuma suna kafirai din kuma su ne za su za abin za su za su wato kenan raya muku masallatai ba zai yiwu ba ulai kawai yan nan mutane habida tamanuhum aikin su ya riga ya lalace wa fi narihum khaliduna kuma a cikin wuta za su wato take dan dawama wannan aya an matanta sauka a ko ina kada musulmi su tsaya su ce arna za su wato kiran gyara musu masallacin ba zai yiwu ba mumini dai shine wanda zai kula da raya masallaci kuma wannan aya shaida ce cewa duk mutumin da kuka gaishi yana kokarin aikin raye da masallaci to ba mushriki bane mumini ne haka zahirin ayan yake nuna mana mun gane wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ra'aytum ar-rajula aw idza ra'aytum rajulan ya'tadu al-masajid fashadu lahu bil iman idan kuka ga mutum kullun yana bibiyan masallaci kullun to ku shaida masa wani mutum yana da imani duk abin da zai kawo gyara a masallaci aikinsa kenan ya gyara sahu aikinsa kenan ya daidaita mutane ko ya share masallaci ko ya kula da shukar masallaci ko ya kula da lokutan sallah ya gyara lasifika ta masallaci ya gyara duk hanyar da za a yi a yi karatu a yi rakodin a komi ne da sauransu duk abin da ya shafi wato kenan ta amiral masajidi shi yasa Allah madaukakin sarki ya sanya abin ya zama kala kala saboda kowa a bashi dama ya gudanar da tasa yanzu muna karatu a nan gurin muna karatu a nan gurin Allah kadai ya samu inda za su suke ba da gudunmawa don wannan abin ya tafi kowane ɗaya daga cikinsu in ya kauce sai mun ga illa ta wannan gefen don haka kenan aiki ne na muminai wanda ya kamata a ce su za su yi mushrikai ba za su zo musu su musu annan ba wasu malaman tafsiri suka ce wannan aya ta sauka bayan an je yakin badar aka kamo aka kashe mutum saba'in a cikin sanadi da quraish aka kamo wajen mutum saba'in aka zo aka daddaure su saboda haka sai ana magana akan aikinsu na kafirci da shirka abbas bafan annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin wanda aka kamo sai yake cewa tazkuruna qaba'ihana wala tazkuruna mahasinana ku musulmai haka kuke duk abin da yake na muni namu shi kuke fada amma aikin mu na alkhairi sai ku binne ku danne ba za ku fada ba sayyidina ali sai ya ce awara lakum mahasin okay ku din kuna da kyawawan ayyuka kenan kake so ka ce mana ku ga yadda rayuwa take abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam ne don haka babban sayyidina ali ne haka ne babban sayyidina ali ne kanin babansa ne kaga babbansa ne amma tunda yana wannan gefen Allah ya riga cire walija da take cikin zuciyarsu koma bayan ta Allah da manzansa da ta mumine don haka sayyidina ali ya ce masa awalakum mahasin ko din yanzu kuna da wani kyakkyawan ayyuka da za a faɗa sai ce kwarai da gaske muna da kyakkyawan ayyuka mana ai mu ne muke raya masallacin ɗakin Ka'aba kaza kaza kaza da sauransu sai ya faɗi abin ga rifada ga sikaya ko ga sauran ayyuka na ɗakin kawa da sudana da sauransu sai Allah madaukaki sarki sarki da wannan ce ina ai ma kana al mushrikin an ya amuru masajidallahi baya yiwa a ce musulmai mushrikai su zama suna rayar masallatan Allah madaukaki sarki dama aikin da kuke ba aikin kuma ne bai ma dace da ku ba bai ma dace da ku ba saboda haka abin da yasa bai dace da ku ba ko din shahidi na ala abdin bil kufur kun shaida wa kanku kafirci kun yadda ko ko mushrikai ne ko kafirai ne me yasa aka ce haka aka ce idan aka kira kirista ce kai mai addinin ka zai ce kirista aka kira yahudu kai mai addinin ka zai ce yahudanci aka kira musulmi kai mai addinin ka zai ce islam in aka kira su aka ce ku mai addinin ku sai sarsa me za su ce sai dai shirka ko to shirka addini ne su ba yahudawa ba su ba kiristoci ba su ko ba musulmi ba ba buda ba ba su da wani addini sai shirka don haka wannan din ya sa su da kansu sun yi shaidan ba su da addini tun da ba su da addini ko kaga kenan sun zama kafirai ne kenan ko don haka Allah madaukakin suke ce ba kuna ganin suna aikin suna ganin suna aikin alkhairi ba to habitat amaluhum ayyukan nasu ai rushashe ne bai da foundation gini ne wato gina akan iska wafin nari kuma a cikin wuta ne hum kaliduna za su dawama sau da aka kasi wani gadara suna wani aikin fatakinan raya masallaci ta waje
إن لا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فأسي أولئك أن يكونوا من المهتدين
Allah madaukakin sarki ce inna ma ya amuru masajidallahi man amana billahi abin sani kadai abin da muka sani a duniyar nan kadai ba kari akan wannan magana ita kadai ce wanda yake raya masallatan Allah madaukakin sarki shine wanda imani da Allah amma ba kafiri ba ba kafiri ba ba mushriki ba yanzu masallatan makka da na madina duk abin da yake ciki na injiniyar dinsu da komai da komai ba su taba employing wanda ba musulmi ba ya zo ya gina masallacin nan duk abu da gani a cikinsa na kwarewar injiniyoyin musulmi ne idan kai musulmi ne kuma ka kware akan wannan duk inda kake za a nemo ka da aka shi sa lokacin da aka gina akwai wani injiniya da aka yi magana akan nan gurin da ake dawafi din nan fili ne wanda yake abin rana ce sama ba a rufe yake ba ya ce a duk duniyan nan akwai dutse guda ɗaya shine wanda in aka ɗauko shi aka zo aka yi tayin da shi duk tsananin ranar da ake yin saka yi sanyi ne za ka ba zai hadasa ba da abin nan ba gwamnatin saudiya ta ba da dama aka je denmark aka je aka sai dutsen kuma karami abin nan aka sai rabin dutsen aka kawo shi aka zo aka aiki da shi suka zo suka gyara suka yi tayar din su saboda haka dutsenanin rana in dai ana dawafi a kafar ka kan ba za ka za ka ji rana ba so suka zo suka rara wannan bayan shekara goma sha takwas da yin wannan gwamnati ta ga ya kamata irin wannan a yi shi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam injiniyan yana da rai aka je aka kirawo shi ka zo ka zo ya kamata a yi abin nan sai ce ai duk duniyar dutsen guda ɗaya ne kuma mun sai rabin sa don haka yanzu ban san halin da ake ciki aka ce yaje bincika yi dan ma aka ce ayan sai zauren ya ce a masa bincike waye ya saya aka gama bincike har ya kama hanya ya tafo ya ce da Allah wata sakatariya tana bincike tana bincike har ya je airport ta yi masa waya ce ta gano tarihin wanda ya saya ya dawo da ya zo aka bincike sai aga wani mutum ne dan saudi arabia saya dutsen kuma ya ɗebe shi ya bi tracing out ya zo ya samu mutumin shi mutumin ya sai dutsen ya zo ya kawo shi a cikin ƙasar saudi arabia ya ajiye shi shekara goma sha takwas baya da suka wuce shi bai san ma me zai da dutsen ba ya yi tracing out a gashi abin da muke nema eh lalle ko nasa ni ina dutse a ji a bincika yana guri kaza aka ji aka bincika ya yi gurin sai ya dauko cek ya bashi ya rubuta duk abin da yake so na farashin wannan wace baka da hankali ne Allah ya yi amfani da ni in sayo abu in zo in aje dan aikin masallacin annabi yanzu ka bani kuɗi ai ba zai yi ba saboda haka aka dauki wannan aka je aka yi wannan tayal din a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga Allah madaukakin sarki ce abin sani kadai waɗanda suke aiki na raya masallatai kaga yi wannan godiya ya Allah maɗaukakin sarki Allah ya yi aiki da shi wajen raya matuki na masallaci na annabi shi kuma wannan injiniyan shi ma gwamnati ta ce duk abin da yake so a ba faɗa a bashi ce ba zai yi aiki a masallacin Allah sannan ya zama a bashi kuɗi ba ba zai karɓa ba a lokacin da hajjaji bin yusuf ya kai farmaki a makka lokacin abdullahi bin zubair daga cikin majanik da suke jefa aita ta badakin kaba ta lalata wasu abubuwa bayan sun gama sun ci nasara ya sa aka kirawo injiniyan da ya wannan aiki ya ce ina son ka zo ka gyara ɗakin ka'aba ka yi shi fiye da yadda yake da kuma ka faɗi duk abin da za a baka sai ce a Allah ya amfani da ni a wancan lokacin na gyara masallaci kun zo kun bata yanzu kuma za zo gyara in sake gyara kuma ka ce za ka biya ni kuɗi ce ba zai yi ba na bukatar kokobo kuma zan yi shi fiye da yadda yake daɗi saboda haka ba su karbi abin nan ba bai karbi lada ba duk abubuwan da ya kamata a ce mutum ya yi don raya masallacin Allah maɗaukakin sarki ya yi shi fi sabilillahi akwai tukuci na musamman da Allah maɗaukakin sarki zai bashi akwai tukuci nan saboda duk wani abu da zaka yi na taimakon masallaci raya masallaci kala biyu ne akwai ta'amiral mabani akwai kuma ta'amiral arwahi wal ulum harkar karantarwa a cikin masallaci ko kuma harkar gine-gine da sauransu su harkar lafiya da sauransu duk irin waɗannan duk wanda mutum ya yi playing role a cikinsa ana kyauta zaton cewa Allah madaukakin sarki zai bashi tukuci da gidan aljanna da gidan aljanna Allah madaukakin sarki ta samu daga cikin masu laye masallaci dan haka wani sahabi yake wani tabi'i yake cewa idza ra'aytumur rajula yata dal masajid fazannu bihi khairan duk wanda kuka ga su kullum hankalinsa a masallaci ne to ku zata masa alkhairi cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa rajulun cikin mutanen da ranar tashin alkiyama za a yi tsayuwa ta shekara dubu hamsin a ƙarƙashin rana Allah madaukakin sarki zai fitar da inuwan al'arshi cikin mutanen da za su shiga inuwan al'arshi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjidi mutumin da zuciyarsa kullun tana damfare da masallaci saboda akwai hanyoyi da yawa na ta'mirul masajidi amma mu a zamanin yanzu nan mun mai da masallacin ya zama kaman wani gurin da za mu zo mu sauke wani nauyi shi yasa a yau an waye gari darajar limamai ta fara zubewa a da a saninmu ba daɗin nesa sosai ba da a saninmu in aka ce wannan masallaci ne wannan shi ne limamin masallacin to mutane suna haƙuri har sai lokacin da ya zo a sallah amma yanzu da an ga lokaci za a ce ato za a je za ta jajarsa shi ne Allah ne Allah ake bauta ba ba ba ka gaggauta shi kira ai sallah kawai tafi saboda mutane so suke su sauke wannan nauyin don haka muhimmancin limamai ya zuba ta yadda yanzu kowa ma zai wuce gaba ai sallah liman in kagara ba ka zo kagara kar ka zo wani lokacin wani masallacin har ba da lokaci ake to okay dan za mu sallah azhar karfe 1 da minti 20 a ba da grace a liman na minti 5 in bai zo ba kai sallah amma wasu wallahi ba ruwansu da wannan lokacin ba za su jira kowa ba to yanzu mutane ba su zo ba amma lokaci ya cika kuma ka ce a yi sallah raya masallaci ne ko ba raya masallaci ba alhali kuma masallacin nan an yi shi ne dan jama'a sallar jama'a jama'ar ko ba su gama isowa ba amma kuma lokaci yayi lokacin kuma fa ba fita zai ba idan misali sallar azhar ne za mu yi karfe 1 da minta 20 to mu ne fa muka yanka 1 da 20 din amma abinda musulunci ya yanka lokacin sallar azhar muktarinta tun daga 12 da minti kadan har zuwa karfe 3 da wajen minti 40 duk lokacin sallar azhar duk lokacin sallar azhar to makasudin a zo a yi sallah a cikin jama'a a masallaci saboda jama'a su taru ne annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin wato kenan a tsari irin nasa shine in ya ga masallaci ya cika da wuri sai fito a yi sallah in ya ga jama'a sun dan yi jinkiri kadan sai ya dan jinkirta a matsayin sa na liman kuma wani mutum ba zai taba shiga ya ce zai wuce gaba ya sallah ba saboda haka kuma waɗanda suka zo da wuri su kuma za su yi haƙuri har sai lokacin da liman ya zo a kai sallah har sai lokacin da shi kuma Allah madaukakin sarki abinda ya alkawari zai compensate din su a madadin zaman da suka yi ya kawo mala'ika suna ta musu addu'a duk wanda yake yace annabi sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum fi salati ma damat salatu hiya tabasu dayan ku yana cikin sallah matsayin sallah yake jira sallah yake jira eh mala'iku za su ta rubuta masa yana sallah za su ta rubuta masa kuma fa yana zaune sannan za su rika masa addu'a suna ta Allah magfir lahu Allah marhamu Allah mutu alaihi mala'ika ne yake nema maka gafara a gurin Allah ba da kuke saki saboda me ka zanna kana jira liman amma mu ba za mu jira liman ba yau daga cikin abin da duk a lokaci ya kawai shi na kawai liman fa za jira kowa zai wuce gaba shikenan kawai a buga saboda me gaggawa muke maza maza a gama a tafi kuma in an gama din fa babu inda za mu je gindin maina za mu je bazan na mu tsaka mata ne ko kuma shago da zaka je ka tijara ta duniya ko ko kuma wani aiki dai za ka yi wanda importance ɗinsa ahamiya ɗinsa ba ta kai zaman a cikin zama a cikin masallacin ba to saboda haka raya masallaci Allah sai ya ba da shaida ya ce mu menene masu yi to in ya zama tsakaninmu da masallaci kawai mu zo mu minti biyar mu da ba da sallah mu tafi yanzu ko sallan juma'a ta fara zama mutane ba sa zuwa da a sanin mu karfe sha biyu za ka ga mutane wasu ma kafin karfe sha biyu yanzu mafi yawa musamman daga cikin mu yara matasa tun da yanzu dama a wannan masallacin yanzu ma misali da masallacin sun riga sun yawa kawai sai inda ka ga zaɓa kawai a wannan sanin karfe ɗaya ka je kai an gama ko ba za ku zo ba har sai liman ya hau mimbari har sai liman ya hau mimbari duk wannan falalan da ake samu kafin da raya masallaci da bashi kurjini babu masallacin nan ya zama kaman wani fili ne wanda za a je a kalli wasa shi kuma akwai lokaci da zarar lokaci ya yi kowa ya iso da an gama kowa ya baje saboda haka ruhin da aka yi so a gina mu a kansa a cikin wato kenan masallacin yana nema ya kauce kun ga gashi Allah ba da kun take ce inna ma ya'muru masajidillahi man amana billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar lahira shine yake gina masallaci sayyid ibn musayyib ya shekara 40 40 ba tabbata da ya kama ba face na cikin sahun gaba face na cikin sahun gaba ya yi shekara 25 bai taba bai rasa jam'i ba ya yi shekara ashirin da biyar ba a tabbata da ikama ba face da cikin masallaci wannan ma wani dalili ne aka je a gurin hukuma har ya zama kan cewa sai da aka fara tada ikama tukunna sannan ya taho masallaci sau da har yake cewa to wayannan mutanen baki ne saboda shi kullum yana kan gaba iyaka na gaban nan su ya sani duk jama'ar baya masallaci bai san su ba saboda haka yana da kyau mutum ya samu iyaka nasa gwargwadon shi ma a wajen ta'amirul masjid ya zama akwai abin da kake na gina masallaci bayan gina gina rayuwar masallacin harkar karantarwa in ba ba kai kake karantarwa ba ka goye baya masu karantarwa harkar raya sallah ka goye baya a raya sallah a cikin masallaci musamman wato kina a cikin jami'i inna ma yamur masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar lahira su su kadai ne wa kama sallata su kuma suke tsaye da sallah wato kenan a ciki kaga ba su wuce ai sallah ba ce a a tsaye da sallah masu tsaye da sallah su ne wato kenan wanda suke imani da Allah madaukakin sarki wa ata zakata kuma suke bada zakka saboda ai ba a raba tsakanin sallah da zakka ko sayyidina abubakar yace wallahi law qatilanna man faraka baina salati wa zakati duk mutumin da ya raba tsakanin sallah da zakka wallahi zan yake shi dan duk inda ka gani Allah madaukakin zai ce wa aqimu salata zai ce wa atu zakata dan haka ake cewa wanda ya hana zakka ya zama ba musulmi ba kuma baya daga cikin masu raye masallatai shi yasa sayyidina abubakar ya yaki waɗanda suka hana zakka a zamanin sa walam yaksha illa Allah kuma ya zama baya jin tsoron kowa sai Allah madaukakin sarki anan tabiya ba da ga mutum la'akari da shi malamai da suka bincike suka ce a to ai muminai da annabawa da salihai da waliyai nawa ne suke jin tsoron wani ba Allah ba ko zai iya jin tsoro ko ya ji tsoron dabba ka ta cutar da shi ko wani mutum mai sharri kare ya cutar da shi ko wani abu dai irin waɗannan gasu nan mu annabawa akwai nau'i na tsoro da suke abin nan Musa alaihi salatu wasallam Allah ya ce fa aujasa fi nafsihi kifatan Musa Musa ya tsoro ya shiga cikin zuciyarsa saboda abin da ya gani na macizai da sauransu wannan irin tsoron gariza insaniya ce samson natural a cikin zukatan mutane amma tsoron da ake nufi a nan gure shine ba sa jin tsoron wani ba Allah ba a cikin abubuwan da ake bauta musu ma'ana ba sa jin tsoron gunki ai mutanen makka suna bauta gunki kuma suna jin tsoron gunki haka ne suna ga gunkin zai iya amfanar da su ko kuma zai iya cutar da su yauwa dan yanzu ka ji tsoron malamin makaranta ko ka ji tsoron dan sanda ko soja ko wani abu makamantan wannan baya cikin wannan tsoro na aƙida. wadda kake nuna cewa wannan abin yana da tasiri a kanka koma bayan Allah madaukakin sarki shine ma'anan walam yafshi illallah ba sa jin wato kenan tsoron wani ba Allah dai yazo za a dake shi ya rufa a guje wannan ba baya cikin wannan kun gane wannan fa'asa ya kusata asa in Allah madaukakin sarki ne ya fada tabbas ne idan kuma wani ne ya fada wato kenan ya zama tamanni fata ne tsammanin faruwa Allah ya ce fa'asa ulaika ay yakunu min al-muhtajin wa'annan tabbas za su kasance wato kenan daga cikin shiryayyu za su kasance cikin wannan Allah madaukakin sarki ya musu muwafaka ba don koyo saboda hazi da suke da shi na raya masallaci ko kuma raya ibadu a cikin masallaci na Allah madaukakin sarki to mu jama'a
أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله
لا يستوون لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين
Allah madaukakin sai ya ce a ja'altun sikayatul haji wanda mun da maganin abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ku musulmi kawai tazkuruna qaba'ihana wala tazkuruna mahasinana abubuwan da muke na alkhairi kun danne ko kuna faɗan abubuwan da muke wanda bai dace bane kaza kaza kaza sai na alaihi wasallam a'a awalakum mahasin ko ne kuna da kyakkyawan ayyuka ne kuna da kyawawan ayyuka ne sai ce muna da shi menene kyawawan ayyukan ku yace arrifada wasidana wasiqaya ko mu ne masu karban baki in sun zo aikin hajji mu muke shayar da su ruwa mu muke su ba su masauki mu muke kaza kaza kaza duk wannan saboda masallacin ɗakin Ka'aba muke yi kuma duk wannan kacin ba aikin alkhairi bane sai Allah baraka ya ce a aja altun siqayatal haji yanzu wai ruwa da kuke bayarwa a masu aikin hajji kuna shayar da su wa imaratul masjidil harami da kuma abubuwan da kuke yi na raya masallaci mai alfarma a zamanin jahiliya kenan fa ake wannan magana ku yi wa ɗakin ka'aba sutura ku yi kaza ku yi kaza za ku sanya shi wai ladan ya zama kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah kana kuna ga daidai wannan wannan zai daidai da mutumin da ya imani da Allah ya yi imani da ranar lahira ya zo ya yi jihadi fi sabilillahi ladan zai zama ɗaya in a ce abin abada lada ne wannan arne ne ko amma yana ba da ruwa a masu sha a masallaci wannan kuma musulmi ne ya imani da Allah kuma yana duk aikin da musulunci zai ci gaba da sunan jihadi kana tsammanin ladan su zai zama daya after all ku na ku ginin ranar lahira Allah zai ce kadimna ila ma amilu min amalin fajalna haba mansura duk aikin da suka yi saboda bai da best ba shi da abin kamar misali fa mutum ne ya je shiga makaranta jami'a amma gwamnatin makaranta bata bashi admission ba ya shiga aji ya komai da komai duk abin da ake a cikin aji ya saurari lakta komai da komai ya test ya sami ya komai da komai ya je rubuta jarrabawa kuna zamanin zai tsallake wannan level din saboda gini yake akan akan shiriri ta baya da best a cikin makarantar to kamar haka dai wato kenan kuma kuke don haka kar ku yi tsammanin in ma abin abada lada ne to wanda imani da Allah yana mumini to shine Allah madaukakin sarki yake karban ayyukansa inna ma takabbalu Allahu minal muttaqina saraka kar ku tsammanin abin ba za su zama kaman daidai da wancan ba wajen hada fi sabilillah kuma zo ya jihadi fi sabilillah anan malamai suka ce akwai falala ta musamman da Allah yake bace da jihadi dan yace kaman amana billahi wal yawmil akhir amma da yace jahada sai yace fi sabilillahi ya yi jihadi wato kenan dan Allah madaukakin sarki dan addinin Allah madaukakin sarki yace ya ci gaba to in har haka kuke tsammani to ba haka bane la yasawuna inda Allah a wurin Allah ba za su zama daidai ba a gurin Allah madaukakin sarki ba zai zama daidai ba ne duk abubuwan da ake danwa ake ne kam ba dan Allah bane lahiran da ake nema a gurin wa ake nema ba a gurin Allah bane to Allah ya ce ba daidai bane ba za su zama daidai ba wannan aikin da kuke na rifada da sikaya da sadana da kuma kiswa a dakin Ka'aba duka wayannan da ba a gina shi akan imani ba bai daidai da wanda ya imani da Allah madaukakin sarki wanje Allah wallahu la yahdil qawma zalimina mutanen da suke azzalume Allah madaukakin sarki ba zai taba shiryar da su ba a cikin wannan akwai barazanar cewa mutum kar ya nisanci zalunci domin zalunci yakan sa Allah madaukakin sarki kauda mutum daga barin shirya in zalunci mutum yayi yawa zaka ga ba zai gane gaskiya ba ba zai gane gaskiya da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqu zulma fa inna zulma zulmatin yawmal qiyamah ku nisanci zalunci domin zalunci duhu ne ranar tashin alkiyama zai toshe maka gabanka ba za ka ga inda ya kamata ka tafi ba a daidai lokacin da kake tsananin bukatar ka ga hanyar da za ka tafi ta zuwa aljanna to ya toshe kana kan siradi ba ka san inda za ka yi ba ya dufu ya tare gabanka a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa qaumun abaqatuhum a amaluhum akwai wasu mutanen da aikin su munana sun zo sun tare su akan siradi sun hana su wucewa siradi ai daga cikin su akwai zalunci duk wanda ka zalunce shi wannan zai zama maka duhu a wannan gurin don haka zai tare hanyar tsallake siradi kuma kun an sa tana siradi akan wuta yake ko saboda haka in kawai kafar ka ta rawa shi ke sai wato kidan mutum ya fada abin nan ya fada cikin wuta Allah baya shirye da mutane a zalimai allazina amanu
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون
wata abin da kuke gadara cewa kuna ba da ruwa a alhazai kuna ba su masauki kuna ba su abinci kuna sa sutura a ɗakin ka'aba duka allah maɗaukakin zarki ce bai daidai da imani ba allazina amanu wa'inda suka yi imani da kuke gani wa hajaru suka hijira daga makka suka koma madina wa jahadu fi sabilillahi suka yi jihadi dan ɗaukaka addinin Allah kun ganin ya sake jera wa wa'inda da yazo kan jihadi sai ya sake cewa fi sabilillahi saboda nuna ƙarin darajarsa suka yi jihadi dan ɗaukaka addinin Allah bi amwali wa anfusihim suka amfani da dukiyarsu wajen addinin Allah ya ci gaba suka amfani da kawukansu da kwakwalwar da Allah maɗaukaki suke ba su da ƙarfin da Allah ba su da lafiya a zama daraja ta inda Allah to wayannan su suka fi girman daraja a gurin Allah madaukakin sarki wala ka gurin fa'izu kuma su ne masu cin rabauta masu masu su ne masu cin nasara su ne masu rabauta ranar tashin alkiyama wayannan su ne masu rabauta su ne masu cin nasara to kaga wani wayannan fa ba za su rabauta ba ba za su ci nasara ba don haka aikin alkhairi ana yana bukatan ka sama masa best best din kuma shine imani idan an samu imani sai a gina wato kenan kowane irin aikin alkhairi a kansa to mu je mana
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم لهم فيها نعيم مقيم خالدين خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم
Allah madaukaki sarki ce yubashiruhum rabbuhum tabbas ubangijin su zai musu bushara zai musu bushara da me zai musu bushara bi rahmatin minhu da rahama wanda take daga gare shi wani jin kai daga gare shi Allah madaukakin sarki zai musu bushara cewa zai musu rahama kaga sabanin mushrikai sabanin wato kenan munafikai sabanin ta bashirin munafiki na bi anna lahum azabun alim ana ma bishara a munafikai za su haɗu da azaba wanda take masu raɗaɗi su ma mushrikai Allah madaukakin sarki bisharar da zai musu wa bashirhum bi azabin alim kai musu bishara da azaba wanda take mai raɗaɗi amma wayannan mutanen da suke raye masallatai Allah madaukakin sarki ce yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu Allah zai musu bishara da wata rahama daga gare shi rahamar daga Allah take ba daga wata wani mutum ba kaga in daga wani guri ne za a iya dabatin dinta ko za a iya dabatin dinta yawa yanzu gwamna ya tura baka miliyan daya in ka sa ka samu dubu hamsin dabashin zai shiga a ko ina kuma bai zai san maka ba amma in daga gurin Allah ne fa ko sai daga jigirarren a cikin wayarka ya shiga biramatin minhu daga rahama daga gare shi wa ridwanin da kuma wato kenan yardar Allah madaukakin sarki rahamar Allah malamai suka ce shine ya saka aljanna in aka saka aljanna ba an kare rahama ba an kare rahama a cikin duk mata gugun da za a yi filin tashin kiyama nan tsaf ka fita firi gashi malaku sun rako ka cikin gidan aljanna an zo kofar gida wannan an ce shine gidanka gashi nan ma kake karsa inda ma ta ina ma zaka shiga an dauko yan makulai an baka an ce ka shiga eh ba karashin rahama kenan ba ka shiga kaga duk abin da ake magana a ciki kaga ma abin da ma baka san ana magana a kansa ba a ciki to wannan shine rahamar Allah madaukaki Allah ka samu a cikin wannan rahama ta ka ridwan kuma yaddar Allah madaukakin sarki shi kuma har ya fi rahama din domin sai kun shiga cikin aljanna an gwangwace komai ya zama normal hankali ya gama kwantawa babu abin da zai daga muku hankali Allah madaukakin sarki sai ya kira ce yayan aljanna sai mu ce Allah samu ne sai mu ce labbaika mun arza kira ka ya ubangiji Allah madaukakin sarki ce na cika muku alkawari ka cika mana alkawari na muku kaza ka muku kaza ka shi ka samu a cikin aljanna ka ce in kara muku sai ya Allah da me zaka kara mana kuma da me zaka kara mana sai su tambaye junansu can sai a ce a samu malamai a karama kallon me za mu ce Allah ya ba mu wurin gida mu da kuke son zan ba ku ka ba mu aljanna ka dare mu daga shiga mita ka yi ne za ka wasu mutane suke cewa wai ana bukatar malamai har gidan aljanna takar maka Allah mai Allah zai toshe basiran ba za su iya gano abin za a yi ba sai sun tambayi malami takar maka Allah mai za a ce ku roki Allah ya yarda da ku Allah ya yarda ka muke su to na yarda da ku yardar shine ba zan sake yin fushi da ku ba kuma har abada don haka yanzu babu wani tsarar da kuma bayan shekara tiriliyan da zai zo ya same ku kun zauna a nan kun zauna kiran an har abada wanda shine yardar Allah madaukakin sarki ba zai sake fushi da ku ba kuma babu wani abin da zai zo kuma ya daga muku hankali a wannan gurin balantana ce to shi kenan fa yanzu kudin hayar ka ya kare ko saboda ka biya ko ka fita babu wannan to shine Allah zai musu bushara da rahama daga gare su su wani ridwanin da kuma wato kenan a yaddarsa wajannatin lahum fiha na'imu muqim da aljannar da a cikin ta akwai a gare su ni'ima muqimin ta zama dindindin zama ta zama har abada khalidina ko khalidan mukalladan har abadan abade dindindin in ka san dindindin to annan ne zaka ga asalin dindindin Allah Allah Allah ka badaran abin da Allah ka saka mu ciki khalidina fiha za su dawo ma cikin ta abadan har abada ba shi ce har abadan abadi to har abadan abadi din inna Allah lalle Allah madaukakin sarki inda hu ajrun azim wallahi azun sa akwai lada mai girman gaske kun ga gidan girman duniyan nan hadisi ya nuna mana cewa dan kankanin dan aljanna shi ne da za a bashi gidan duniyan nan sau goma duk abin da kake tsammani ka je America ka je Russia ka je ina ne duk abin da kake tsammani na gini da kayan jin daɗi da mata da kome ne ne malar duk Allah maɗaukacin sarki ya da dukiya da kome da kome wallahi sai an ninkawa ƙarshen talakan an aljanna sau goma faɗin duniyan nan sau goma ni'iman cikin duniyan nan sau goma kome na cikin duniyan nan sai an ninka shi sau goma sai a bashi a ce ka gashi kai ba don halinka ba shi ne talaka to manya-manyan ya kake tsammani kuma kowa Allah maɗaukakin sarki ya masa nasa gidan shi shi kaɗai kuma babu iyaka endless babu iyaka to wannan Allah maɗaukakin sai ya tada shi dan Allah jama'a akan menene za mu ɓata lokaci mu ɗan yi wani abin da zai daibatin ɗin mu ya zama mu samu wannan guri ba Allah ka kiyashe mu Allah ka kiyashe mu wallahi inda inda inna la indahu ajrun azim lalle Allah madaukakin sarki akwai gyara akwai lada wato kenan mai girman gaske a gare shi to Allah
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون
Allah madaukakin sarki ya ayyuha allazina amanu ya ku masu imani idan Allah ce ya ayyuha allazina amanu to kowa sai ya kada kunnansa kuma in yaji kuma ya tsaya ya nazari akan abun Allah ce la tattaki zo a baku kada ku kuskura ku riki iyayenku wa ikhwanakum da yan uwanku ya yi ko kan ne ko ya baffa ne ko ka abin da sauransu kar ku rike su auliya a su zama su ne masoyin majibintan lamarin ku in istahabbul kufra ala iman in har sun fifita san kafirci akan imani san kafirci akan imani iyayenku kaga sai Allah madaukaki sarki ya fara da iyaye iyaye su ne uwa da uba ko yawwa wannan mun komo makka ne farkon wato kenan bayyana musulunci Allah madaukaki sarki yake cewa kar su fifita iyayensu ko ƴaƴayensu ko danginsu idan har sun so kafirci fiye da imani in sahabul kufra alal iman kar su haka kuma wannan shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da su a kansa kuma mun gani yanzu muka ce sayyidina abubakar ya ce wa abdurrahman na rantsa da Allah da ni ne ka zo daidai da ni na ganka a gabana da takwabina a gurin yakin badar wallahi da na fille ka da na fille ka sa'ad bin abi waqqas Allah madaukaki sarki ya yarda da shi mahaifiyarsa ta ce sa'ad zo sai ce gani umma ni ne na haife ka eh kike ka haife ni ka tabbatar haka ce na tabbatar ka to wallahi tallahi ka fita cikin addinin ne ce ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba mutanen malaysia suka ce cannot to in ka ce cannot to ka haƙura ma ba zai yiwu ba kawai tsada ka ce mata cannot ta ce to ana gajin rana ta zo ta tsaya a rana ta ce wallahi ba zan ci ba ba zan sha ba ba zan zauna a inuwa ba har sai hatta takfura bi muhammadin har sai ka kafirta da muhammadu au a mutu ala zali ko kuma mutu akan wannan ta zo ta zai a rana jama'a zo ya wuce ai uwar sa'adu ne a wannan sabon addini a sabon addini ai ba su da abin nan ba su da makasa ba su da ladabi yanzu mahaifiyarsa ce gata nan a tsaye haka nan bayar Allah nan ta ini yunwa tun tana kallon abu duhu-duhu har ta zo tana kallon abu biyu ta zo tana kallon su burhudu sai da ta zo tana kallon su takwas-takwas za da ya zo ce masa ya amma wurin ga muke gaskiyar lamari ki koma gida ki je ki zanna ki ci abinci ki huta kin ga rankin nan na rantsa da Allah inda zai fita miki wani ya sake fita miki wani wallahi ba zan bar addinin nan ba ba zan bar addinin nan ba saboda haka bayar Allah sai ta tattare waya nata nata ta koma gida wallahi tallahi bai sa'ad bin abi waqas ko ba shine sarkin bakan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine mutumin da ya fara harba kefe a addinin nan na musulunci mutumin da ya fara zubar da hawaye da musulunci don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi matsayi yana daga cikin mutum goma na farko da aka musu bishara da aljanna sa'ad bin abi waqas to hakan nan ne amma ya suka da mahaifiyarsa da mahaifinsa kafin su musulunta bilal da sauran jama'a ya suka yi mus'ab bin umar ya suka yi da mahaifiyarsa da dukiyarta da kudinta da komai da komai duka haka ya tattara ya bayar ta sa an kama shi an daure shi amma ya ce ba zai yiwu ba cannot fada ka kai fita yin hijiran farko ya zawo ya sake yin hijira ta biyu duka Allah madaukakin sarki suke bi akan wannan aya din in akan musulunci ne sun hakura da komai idan za su hakura da wannan kana zamanin dukiya za su iya za ta iya kadar da zuciyarsu mu a yau dukiya ne take kadar da zuciyarmu akan addini akan mu rasa matsayin mu office ɗinsa ko akan ya rasa matsayinsa a gurin kasuwanci ko a kan ya masa matsayinsa a cikin mutanen gari ana girmama shi ana ce masa babban mutum ana girmama shi gara addinin musulunci ya samu matsala ta yi da addini kan ainihin Allah ne Allah ya gyara a shi ke ba zai gyara ba saboda me gyaran zai taba masa mutuncin girmansa da a ofis ɗinsa da sauransu kaga Allah maɗaukaki sarki train da yau sahabbai ce ya yanzu na amanu la tattaki zo aba kuma la aba ku ko wai kuwa ni ku auliya in istahabul kufr ala iman kar ku dauke su zama jibincin lamari in dai har sun fifita kafirci akan musulunci wa man yatawallahu minkum wanda kuma ya dauki lamarin sa ya mayar sai yanda suka ga dama su juya shi a cikin ku ko la ka hum zalimun to wannan yana cikin da suka zalunci kawo kansu domin hasara ne za ta biyo baya hasara ne za ta biyo baya wanda suka biye su a wancan lokacin yanzu ina kake jin labarin su su da suka yi imanin su ne muke da labarinsu kuma su ne ake koyi da su kuma su ne a kan gaba a gidan aljanna ranar tashin alkiyama kuli in kana
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين
Allah madaukakin sarki ce kullahum ka gaya musu ya Muhammad in kana aba'ukum in dai har iyayenku babu na ukun da ƴaƴayenku wai kwanukun da ƴan uwanku wa azwajukun da matanku wa ashiratukun da duk wani danginku gaba daya wa malam naktaratu muha da dukiyar da kuke wato kenan tsururinta iktaraftu muha iktasabtu muha dukiyar da kuke ta kokarin samun ta ku saya ku sayar ku saya ku sayar ku sayar wajijaratun takshauna kasadaha da kasuwancin da wato kenan kuke jin tsoron karayarsa wanda shi da kamar zahirin yadda abin yake ko yau abdullahi dan abbas yake cewa ai ƴaƴa mata ne ake nufi tijaratun takshauna kasadaha ƴaƴa mata ko kan ne wanda suke karkashin ka wa'anda kake tsammanin darajarsu za ta faɗi su rasa miji wa masaki na tardaunaha ko wa masakin tardaunaha ko kuma gidajen da kuka gina wanda ya yi muku a gidan duniya kawai ba kwa son barinsu duka wa'annan an tara su gaba ɗaya a habba ilaikum ko a habba ilaikum su suka fi soyuwa a gare ku mina dahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi kun fi son su akan Allah kun fi son su akan manzon Allah kun fi son su akan yin jihadi don daukaka addinin Allah ba da kwakin zaki to fata rabba su sai ku saurara sai ku saurara wato kenan wani za a jarabe shi da duka wayannan wani kuma ɗaya daga cikin su wani matsalarsa iyaye wani matsalarsa ƴaƴaye wani matsalarsa mata wani matsalarsa ƴaƴa da sauransu wani matsalarsa dukiyarsa ko ofis ɗinsa ko wani menene to ko ma menene duk abinda ka fifita shi akan Allah da manzonsa da jihadi don ɗaukaka addinin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki sai ya ce to tarabbas fa tarabbasu ku jira malaman tafsiri suka ce zahiruhu amru zahirin wannan lamarin umarni ne Allah ce ku jira ai kamar umarni ke ba abin ko amma fa badin wannan shine wato kenan a menene za ku dandana ku da ku mun gane wannan shine yasa barabara to shikenan za ku gani shine ma'anarsa ai za ku gani ok iyayenku da yayayenku da matanku da kaza kaza kaza su suka fi suka fi soyayya akan a gare ku akan Allah da manzonsa da jihadi dan dauka addinin Allah shikenan zamu gani shine ma'ana fata rabbasu eh kaman wato kenan akwai abin da zai biyo baya ku jira ku saurara fantaziru ku jira wato kenan ku saurara ku ga abin da zai faru abin da zai faru ko ba zai zama wato kenan alkhairi ba hatta ta Allah bi amrihi har Allah madaukakin sarki zai zo da al'amarin sa al'amarin Allah shine hukunci hukuncin da Allah zai yi hukuncin zai iya zaiwa Allah sai ya taimaka wa mu'minan sai kasance ya kora kanku hukuncin zai iya zama mutuwa a lokacin da kake ganin a cikin wannan abin daukakar ka take sai Allah ya zare ranka da wani dalili kai kan an riga an gama da kai wanda shine hukuncin Allah madaukakin sarki yake dikina a kanka ko kuma a gwaji hadi a kashe ka ko kuma wannan ofis din a cire ka duk babu komai da yana tafi ofis din a cire ka ko shagon ya karye ko kuma ƴaƴan su mutu ko matar ta mutu ko Allah madaukakin sarki dai ba zai kyale ka ba wannan abin sai ya ka nuna maka ɗayan biyu ko ka mutu ka bar shi ko shi ya mutu ya barka to ka gani shine Allah madaukakin sarki ya zo da lamarin sa kenan ma'ana ya zo da hukuncin sa wallahi la yadil qawmal fasiqina tabbas Allah madaukakin sarki baya shirye da mutane wanda suke wato kenan fasikai Allah madaukakin sarki ba zai shirye da su ba mutane da suke fasikai to mu jallakat mu lokaci to to alhamdulillah to alhamdulillah ana nuna mana lokaci yayi za mu dakata nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ka ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ka ganar da mu kuskuren ka ba mu wata kenan ikon gyarawa da daidai ɗin ka ba mu ikon aikatawa Allah madaukakin sarki ka sa wannan karatu ya zama alkhairi a gare mu da al'umma mu baki daya ya zama ceto a gare mu duniya da lahira to akwai tambaya